أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau juma'a uku da watan al-muharram shekara ta 1445 hijiriya wadda ta dace da 21 da watan bakwai shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba cikin karatun littafin mai dimbin albarka a sunan na al-imam abi dauda as-sistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salah cikin shi zan mu tashi babu na 137 babu qira'ati fil fajr shine karatu na 60 da nawa 69 ne ina ga ko 70 al-imam yake cewa babu qira'ati fil fajr baban dake bayanin karatu cikin sallar asuba duka irin wannan abuwa yin a cikin sahih bukhari mun wuce su to kaga lokacin da aka ce za a sa wani sahih muslim ko sauran littattafan na sunna zai zama na kawai bi ne don duka abubuwan an yi su da sabanin malamai da maganganu da taujihin hadisan da hadisin me yake nihi matukar mutum ya rike in aka yi can sai ga komi ya zo cikin sauki da gauga ne za a yi ta karaci kawai hadisi na 812 al-imam yake cewa haddasana ibrahim ibn musa razi akhbarna isa ya ani ibn yunus ana isma'il an asbag maula amr ibn hurais an amr ibn hurais daga baban shi kenan yake cewa ka an ni asma'u sautan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar gani ina jin sautin annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi salatil gada suna yana karatu cikin sallar asuba suna faɗin wannan dan saboda nunin cewa maganar har yanzu suna tana da ita kamar ga su ga abin ana yin shi kamar da zaka ce da wasu kamar jiya ne muke tare da wani yana cewa kaza yana cewa kaza kana nihin istihrarin abin halarto da abin yadda ya faru shine ma'ana ka anni asma'u sautan nabi ya qara'u yana karatu daga cikin sallar asuba yana cewa fala uqsimu bil khunnas arjawar al khunnas kenan yake nuni ga sura da har ya karanta a cikin sallar asuba hadisin yana nuni akan halaccin karanta sura kamar surorin su idza shamsu kuwirat a cikin sallar asuba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba a makka ya bude suratul mu'minun a cikin sahihi muslim daga hadisin abdullahi ibn sa'ib cewa ya karanta suratul tur wanda bukhari ya ambace shi hadisi mu'allaq kamar yadda magana duk mun ga hadisan galibi cikin da abuwa bakin a cikin sahihi bukhari ta hadisin ummu salma cewa ya karanta cikin raka'a ta asuba ko kuma ɗaya daga cikin su kamar daga aya 60 zuwa aya 100 wanda bukhari da muslim sun rawaito shi daga hadisin abi barza a wata ruwaya an ce annabi ya karanta suratul rum a asuba wadda nisa'i yahudota daga wani daga cikin sahabbai cewa kuma wata ruwaya annabi ya karanta falaki da nasa a cikin sallar asuba duka li bayanul jawaz sallar asuba mun san cewa tsawaitawa ake yi to amma kuma ga annabi ya karanta falaki da nasa dan ya nuna mana cewa an wani abu ya bujuro ko kuma a haka ma ya halitta karanta gajeje ruwan ba an hana bane wanda nasa'i ya huddo shi cewa ya karanta inna fatahana laka fatahan mubina ya karanta ta cikin sallar asuba wanda abdurrazzaq ya huddo kuma cewa ya karanta suratul waqi'a haka abdurazak ya huddo cewa ya karanta suratu yunus da suratu hud wanda ibnu abi shayba huddo cikin musannaf kin shi ya zo kuma cewa annabi ya karanta iza zulzilatil ard kamar yadda ya gabata a baban da ya gabata cewa kuma ya karanta suratu sajda da hal ata alal insan wanda bukhari da muslim suka huddo shi kenan duka wannan in aka hada su sai kaga yanzu in ka doki kawai qira'atun nabi fi salatul fajr ya ishe ka bahasin lisans bahasi mai zaman kanshi dan gashi hadisan da muka kawo ishara gare su sun kai goma wanda huddosa da darasarsu da bin hanyoyinsu wannan ne masu yawa aiki ne mai yawa wanda wannan sosai kamar yadda nake faɗa yawan karatu kullum shi yake ba ma mutum ganin gurin da suke buka gurare da suke bukatar bahasi a nan ƙarshe in ka haɗa su ga baki ɗaya sai ka ga natijar da aka samu sakamakon da aka samu babi na 135 babu man tarakar kira'a fi salati fi salati bi fatihatil kitabi baban da ke bayanin wanda ya bar karatu cikin sallah ya bar fatiha a cikin sallah shi ma'ana menene hukuncin shi hadisai su da zai kawo suna nuna mana cewa bai da sallah sallah shi ta ɓaci amma nan ya barka hukuncin haka gani cikin littafin mai zai gani kamar yadda muka faɗa a cikin manhajin bukhari yanzu ya aza abin da shi istifham ni kuma nan zai gaya maka cewa bai daga cikin manhaji mai kyau na rubutu ko bahasi ne zaka yi ka yi baban ka kulla unwanin sunan littafin da bayanin abin da natijar da aka samu a ciki don tunin ka karya ma mai karanta abin karhin gwiwa karanta abin da kan rubuta kawai ala sabili misali ka ce babu fasadi salatu mallam ya kara bi fatihatul kitab tun daga unwanin ka bashi natija bai ma buƙatar karanta bahasinka amma in ka ce babu hukumu man lam ya qara bi fatihatil kitab ka bar abun arihe sai ya karanta zai san me ake nihi me ake me ake me yake ciki amma tun wajen unwani yana daga cikin dalilai na zaben unwani na bahasi ko unwani na risala ko unwani na wani abu mutum da zai rubuta ya kiyaye ambatar hukunci tun a cikin tun a cikin wannan unwanin bahasi kana ba da hukunci ka ba da ka ba mutum natija ba bukatar ya karanta kuma da wannan ra'ayin kawai zai tahi to wannan shine suke a wajen kulla abuwa ba ma kulla babu sai ce maka babun fi kaza ba ya ce maka babun fi taharimi kaza sai dai abin da ya fito haramcin kyarara haramcin shi kyarara amma in zaka yi bayanin taharimul khamr zai kai wannan kyarara sai kai don haramcin shi kowa ya sani haramcin zaka yi bahasi kan haramcin giya tun a wani wani kace taharimul khamr wannan bai da matsala dan abu ne kowa ya san haramci ne kawai amma irin wannan wanda sabani ne to kaka ambaci hukunci tun harko shine malaman daga wajen malaman mu aka dauki wannan manhaji kyakkyawa al-imam yake cewa haddasana hadisi na 813 haddasana abul walid dayalisi babban malamin hadisi ne daliban shi su abu dawud da makamantan su akhbarana hammam an qatada an abi nadara an abi sa'id kala yake cewa yace umirna an umarce mu an naqara abi fatihatul kitab mu karanta fatiha wa ma taysar da abin da ya saukaka mun gani a cikin muzakira ta usul usul mustalahul hadis sahabi yace umirna yana nihin ko nuhina suna nihin wanda ya umarce su ko ya hane su shine annabi sallallahu alaihi wasallam dan basu da wani mai umarni ko mai hani sai shi a nan gurin da ya kawo wannan bayani yake cewa an umarce mu karanta Fatiha da abin da ya saukaka ya gina shi akan akan al-majhul inji Azim Abadi mai umarni shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa Fatihatul Kitab da yace mu karanta Fatihatul Kitab a cikin shi da ma abin da zai zo na cikin hadisai dalili ne akan cewa karanta Fatiha wajibi ne baya wadatarwa sai ga wanda bai iya ba wanda wannan shine mazhabin Malik da Shafi'i da jumhurin malamai na sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su amma Abu Hanifa da wasu jama'a kaɗan sun tahi akan cewa Fatiha ba wajibi bace aya ɗaya aka karanta cikin Qur'ani ko ma ina ne ta wadatar ta sauke wajibi ba sai Fatiha ba da ya ce wa mata ya tsara cikin mahallul ijar ne da wa mata ya tsara bi fatihatul kitabu wa bi mata ya tsara kenan adafi ne akan bi fatihatul kitab da abin da ya saukaka akan fatihatul kitab ma'ana an umarce mu karanta fatiha da abin da ya tsara na qur'ani an yi hujja da shi da wanda suke cewa fama zada da abin da ya karu akan fatiha hadisin zai zo nan gaba a wata ruwa aka ce fasa'idan fatiha da abin da ya yi sama a hadisin ubada bin samit wanda zai zo yana nuni akan cewa ana buƙatar mutum ya ɗora wani abu bayan fatiha kuma an biyo bayan shi akan cewa wanda ya ce za a takaita akan fatiha ba za a takaita ba akan fatiha buhari a cikin juz'ul qira'ati khalfal imam duk wani abin da ya shahi karatu bayan fatiha al-imam bukhari yayi littafi nake cewa juz'ul qira'ati khalfal imam yana nan ana samun shi yana kamar hadisin kisha tuqda ulyadu fi rubu'id dinarin fasa'ida ana yanke hannu cikin rubu'in dinare da abin da yayi sama kenan kayan abin da yayi sama wannan ne wa fatiha ta wadatar abin da yazo bayan mustahabbi ne ba wajibi bane ibn hibban da al-imam al-qurtubi da wasan su sun yi ijma'in cewa sun yi da'awar ijma'i akan cewa abin da za a ƙara kin ba wajibi bane amma akwai nazari cikin abin dan wani abu ya zo cikin sahabbai da wanda suka zo bayan su da abin da ibn al-munzir ya rawaito mai yiwa suna nihin cewa abin da lamari ya tabbata akai a cikin sahih bukhari daga abi huraira yace yana karantawa muna cikin kowane sallah muna karatu abinda annabi ya je da mu mu je da ku abinda ya boye mana mu boye muku kamar yadda mun karanta shi a bukhari yace idan mutum bai kara ba akan fatiha sallar shi ta wadatar mishi idan ya kara wannan alkhairi ne ibn Khuzaima ya hudu hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi ya tashi yana sallah sallah raka'a biyu ya karanta Fatiha a ciki kadai haka al-Imam al-Hafiz ibn Hajar cikin Fathul Bari ya ba mu fa'ida al-Imam Shawkani cikin Nailul Awtar ya ambaci hadisan da suka zo kari akan akan Fatiha ya kawo nassun su hadisan duk da suka zo suke nunin cewa bayan Fatiha a ƙara wani abu a cikin shaukani cikin nailul audar cewa hazihi al-ahadisu la taqsuru al-dilala ala wujub qur'anin ma fatiha ma al-fatiha wannan hadisan duka da muka kawo bisu komawa su yi kasa su takaita akan cewa ma'ana sun kai matsayin a ce abin da ya dori akan fatihar ma wajibi ne yace wala babu sabani kin cewa mustahabbi ne karanta sura tare da fatiha cikin sallar asuba da sallar juma'a da na harko na kowace sallah al'imamun nau yake cewa wannan shi ne sunna a wajen malamai ga baki ɗayansu babu wanda ya fita alƙadi iyad ya hikaito daga wasu cikin ɗaliban malik cewa sura ma wajibi ne nawawi ya ce wannan shizuzi ne abin maidawa ba za a karɓe shi ba amma sura cikin raka'a ta uku da ta hudu wasu sun karhanta wannan cikinsu akwai malik amma shafi'i ya so a yi su da cikin magana shi aljadid ko da aya ɗaya ce sai ya faɗa abin da yake shine mazhabin shi ijabu qur'anin ma al-fatiha wanda suka fi akan cewa wajibi ne a karanta wani abu na qur'ani game da fatiha doriya akan fatiha da umar da dan shi da usman ibn abil as da wasunsu da malaman zahiriya sun tai akan cewa wajibi ne karanta sura ko mun kaɗan kinta bayan fatiha amma kaddara shi da cewa aya uku ce ko kamar wannan babu dalili a kan shi sai wanda ke tunanin cewa ba za a kira abu ƙur'ani ba ba a kiran abu ya kai mu'ujiza a matsayin ƙur'ani sai in ya kai aya uku amma ce wannan magana ce wadda malaman ƙur'ani sun yi raddi a kanta ko aya ɗaya matsayin mu'ujiza take ba sai sun kai ba sai sun kai uku ba da masa'il da dama da su kawo karkashin wannan wanda wasu mun gansu a sahih bukhari hadisi na 814 al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn musa razi أنبأنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري أخبرنا أبو أسمان النهدي حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي مني اخرج فنادي في المدينة كهتك شيلات كم مدينة أنه لا صلاة تيوى باب صلى إلا بقرآن سيد قرآن ولو بفاتحة الكتاب كودا دا فاتحة فما زاد دا أبن دي قالوا walau bi fatihatil kitabi fa ma za da koda da fatiha ne da abin da ya karu cikin hadisan ma'ana da yace za su zo a nan gurin hanafiya sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa fatiha ba tilas bane tunda ta aka walau bi fatihatil kitabi kenan ya nuna wani abin ma da ba fatiha ba yana wadatarwa da shi suka yi riko amma amsar da za a ba su cewa ruwaya ce ta Ja'far ibn Maimun ba sikka bane nisa'i yake cewa Ahmad ya ce laysa bil qawiyin fil hadis ibn adi yake cewa yi kutaba hadisu fi du'afa hadisan shi cikin masu rauni muke sa su haka muallif ya rawaito hadisi bayan shi yace annabi ya umarce ni in kira cewa babu fat kara sallah sai wanda ya karanta fatiha da abin da ya karu to ruwaya ta farko bata yi cancanta ba gami da ta biyin balle hanafiya ku dauke ta ku yi hujja da ita cewa fatiha ba wajibi bace hadisi na 815 al-imam ke cewa haddasana muhammadu haddasana ibn bashar shine muhammad akhbarna yahya akhbarna ja'far an abi usman an abi huraira kala yake cewa amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya umarce ni an unadi cewa in yi shela annahu la salata cewa babu sallah illa bi qira'ati fatihatil kitabi fa ma zada sai da karanta fatiha da abin da ya doriya akan saman fatiha wannan hadisin yana da rauni don hanya ce ta Ja'far ibn Maimun shi kuma mai rauni ne kamar yadda aka ambata sai dai hadisin da zai mishi shaida ya zama ya mishi shaida hadisin da inganta a wajen sahihi Muslim da Imam Ibn Hibban da muallif wanda hadisin Ubada ibn Samit lafzul la salata liman lam yaqra fatil kitab fasa'ida babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba da abin da ya doriya akan haka hadisin yana nuni akan cewa sallah bata inganta ba sai an karanta Fatiha a ciki wannan hujja ce akan Hanafiya ba hujja gare su ba ya ce idan ka ce alhadisu hujjatun alal qa'ilina fi baratil kifatiyatil kitabi fi salati la alal hanafiya idan ka ce hadisin hujja ne akan wanda suka tai kan cewa karanta fatiha wajibi ne ba akan hanafiya ba dan su sun tabbatar da cewa karanta fatiha wajibi ne to ya lazumce su tabbatar da cewa abinda ma za a ƙara kin na qur'ani wajibi ne ma'ana ya ce wanda masu ba hanafiya kadai zai ma raddi ba wani zai ce hatta wanda suke cewa karatun fatiha wajibi ne to su wajibinsu ne su ce sura ma wajibi ne dan nan cewa kai bi illa bi fatihatil kitab fasa'idan da abin da yayi sama in an ce ita wajibi ce to abin da yayi sama ma a ce wajibi ne kenan har su ma wannan zai zama hujja akan su yace wa hum lasu am kuma su ma malaman ba su tai akan cewa haka ba nan sai a ce Abu Huraira duk da bai kara ba akan Fatiha amma ta wadatar idan ka kara alkhairi ne a gare ka a ruwaya Bukhari an zo kyarara cewa wa in zitta fa huwa khair in ka ƙara alkhairi ne kenan ya nuna cewa ba wajibi bane cewa annabi sallallahu ya tashi ya kar ya yi sallah raka'a biyu da Fatiha kadai bai kawo mata sura ba ya nuna cewa ba sura ba wajibi bace wanda Bukhari ya kawo cikin juz'ul qira'ati khalfa al-imam daga Abi Hurairah cewa yujzu bi Fatihatil kitab wa in zada fa huwa khair Fatiha ta wadatar in mutun ya ƙara alkhairi ne wannan hadisan duka suna nuni akan cewa abin da ya yi doriya akan Fatiha nan ba wajibi bane ba da wannan hadisin ba da wancan hadisan da aka yi nuni cewa mustahabbi ne hadisi na 816 al-imam yake cewa haddathana al-qanabi an malik an al-ala ibn abdurrahman annahu sami'a abu sa'ib maula hisham ibn zuhra yaqulu sami'tu abu huraira yaqulu naji abu huraira na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sala salatan wanda yi sallah ko ma wace irin sallah ce nan annakira lil umum ya kawo mun sani cewa ka'ida ce eh annakira ta fi siyakin nafai ta ummu nakira in ta zo cikin siyaki na kore zance ta ta ta abun nan ta tattalo dukkan nau'in abu fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj yashtamilu ayyi nau'in min anwa'ir rafas wa ayyi nau'in min anwa'il jidal shi ne yasa al-Imam Tabari a nan gurin da yazo yake cewa da arrafas din da aljida in duka kowane nau'i babu fa'idar mu kebance shi da cewa arrafas ana nihin jima'i ko arrafas ana nihin zancen jima'i ko arrafas a dukkan wani abin da ya shahi arrafas ya shiga ciki dan annakira ce fi siyakin nafai to irin nan ne ko ma wace sallah ce hatta sallar jana'iza hatta sallar farilla hatta sallar nafila dukkan su in dai babu fatiha annabi yace fahiya khidajun lam yaqra fiha bi ummi alkitab bai karanta ummi alquran ba fa hiya khidajun tawayayya ce na kasassa ce fa hiya khidajun fa hiya khidajun a karshe ce gayar tamam ba cikakka bace kaga kirar annabi ya faɗa abu kala sai ce fa qultu sai nace ya aba huraira ya kai aba huraira inni akunu ahyanan wara al imam ni wani lokaci ina kasancewa bayan liman fa ga maza zira'i ya tunkuɗi zira'i na wa kala ce iqra bi iqra biha ya farisi ya kai ba farisi karanta ta fi nafsika a zuciyarka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakani na da tsakanin bawa na gida biyu nan sallah yana nufin fatiha na raba fatiha tsakani na da tsakanin bawa na gida biyu rabin tana wane rabi na na bawa rabin na bawa na ne wali abdi ma sa'ala matukar bawa na karanta ta ya tabbatar mishi abin da ya roka cikin ta na addu'a kala sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u ku karanta cewa ya qulul abdu Allah yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ya qulul la sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mini in ka ce arrahmanur rahim sai ya ce Allah Allah azza wa ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni ya qulul abdu bawa ya ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya qulul abdu bawa yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa hadhihi bayni wa bayna abdi wannan tsakanina da bawa ne ma'ana iyaka na abudu yin bauta wajibi ne akan shi wa iyaka nasta'inu ni kuma in bashi taimako abu ne wanda na azama kaina kenan shine rabawa wannan rabin rabi na wani rabi na bawa fa ilaihi al-ibada wa alayya al-isti'ana fa alaihi al-ibada bauta akan shi ni kuma taimako bashi taimako na kaina to in ya haɗu wannan sai ce fa hazi baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawa na ne ya qulu al-abdu sai bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai ce fa haula ili abdi wali abdi ma sa'ala wannan duka na bawa na ne duk abin da ya roka cikin wannan addu'ar na bashi wannan hadisi hadisi ne wanda sananne ne al-Imam Abi Dawud as-Sajistani ya hudo mana shi anan anan da yake cewa duk sallar da mutum yayi ta fahiya khidajun al-Imam al-Khattabi yake cewa naqisa ce naqsu fasadun wa budlan ta cewa sallar ta ɓaci kwata-kwata ba a karɓarta ɓaci na cewa ba a karɓarta na ƙasa da tawaya ta cewa ba a karɓarta haddabi malamin hanafiya ne amma yake wannan fasara ta yi raddi ga mazhabinsa don bai yarda ba akan cewa fatiha ba wajibi ba ce irin na malaman hanafiya don su suna fassara shi cewa wannan ma hanafiya suna ɗaukan shi akan cewa hujja ce gare su dan an ce na kisa ce ai na kasashen abu ba rushashe bane dan an ce ya na kasa bai da ladan shi ne bai cika ba gairu tamam ba cikakke bane kenan yana nuna akwai shi yana nan abu dan abun da babu shi kwata kwata ba an ce na kasashe ba to haddabi sai yake raddi ga wannan fasara duk da shi wa malaman hanafiya ne yace larabawa suna cewa akhdajatin naqa iza alqatwa da huwa damun idan taguwa asalin kalmar taguwa in ta yi bari shi ake ce ma akhdajatin naqa sai su aka yi amfani da shi nan wajen sallah wal hidaj ism ne mabaniyun nawawi yake cewa da khalil ibn ahmad da asma'i da abu hatim sujitani da harawi Allah musu rahama da sauran malamai suka ce al hidaj an nuqsan wannan fassara kenan fassara abun nan al hidaj su ma suka yi nuni kan cewa taguwa idan ta yi bari shi ake cewa al hidaj jama'an malaman lugha suna cewa khadajat wa akhdajat iza wallad li ghairi tamamin wafihi a cikin wannan hadisin fardiyat qira'atul fatiha akwai farrantuwar karanta fatiha cikin kowace sallah ka gane ce fi kulli sala cikin kowace sallah dan kamar yadda muka yi nuni na kirace cikin siyakin nafai wa anna salatu idza lam yaqra fiha cewa sallah in ba a karanta fatiha ba na kasassa ce na kasa ta baci dan saboda khidaji shine na kusan na baci ga baki daya asalin kalma shi shine hikimar da ta sa aka gabatar da cewa ita asalin kalmar daga ina aka ciro ta an ciro ta ne daga taguwa an ta yi bari ta aiho ɗanta yana matsayin jini bai ma cika halittar shi ba to wannan ɗan da ta geho a matsayin jini bai cika halitta ba ana wani amfani da shi babu wani amfani to kenan kalmar ko da aka ɗauko ta aka azama sallah aka ce fahiyya khidaji ita ma irin wancan bacin ne zata yi na asalin kalmar ta cikin lugar ta larabci kenan sanin kalmar asalinta da me take nihi a larabci zai taimaka maka fahimtar abin da take nihi a cikin shari'a shi yasa a muqaddima hisnul a wannan alfiya ta asarf wanda mun kawo istihlal kin cikin wannan littafin yake cewa abdullahi dan fodiyo mafi girman ilimi shine sanin lugar larabci dan da shi ake sanin fasara qur'ani da hadisi fasara qur'anin da hadisin sai ka san asalin lugha zaka iya fahimta me ake nihi da shi yace ne daga cikin wannan da suke cewa taguwa ta yi ikhdaj shine ta aiho shi a bace bai amfanin komi hanafiya sun raye cewa ana nihin cewa yana nuni kan cewa na ƙasa ce na ƙasa wadda tana wadatarwa amma a nan gurin malamai sun musu raddi al-imam baji babban malamin malikiya mai sharhin muwadda baji yana da sharhin muwadda yace huwa ala ma'anar ta'anis lahu wa tanbihun ala fahmi muradihi nan da yace abu huraira ya surkuni zara'ina yace yana nihin ya zaburar da shi kuma ya motsar da shi akan ba ni hankalin ka nan ka fahimci mi zan faɗa shi yasa ya buge shi akan amsar da zan baka nan da yake cewa na raba sallah tsakanina da bawa na khaddabi yake cewa sallah anan ana nihin kira'a abin da yake nuni akan wannan malaman tafsiri suka faɗi wannan kuma da bambance abin da Allah yake nihi idan bawa ya ce alhamdulillah har zuwa ƙarshe abin da ya zo baya shi ya fassara mana cewa fatiha ake nihin cewa as-salat da yace idan qala alhamdulillah har zuwa ƙarshe shi yake nuna mana cewa al-qira as-salat nan shine wannan kira'a ya ce wa ƙarsumiyar ƙor'anu salatan alƙor'ani kan shi an kira shi da sallah don saboda sallah tana abkuwa cikin shi wani juzi'i ne na ƙor'ani karanta ƙor'ani wani juzi'i ne cikin sallah Allah na cewa la tajhar bi salatika wa la tukhabid biha nan bi qira'atika kawai karatun ƙor'ani ake nan bi salatika da wa ƙor'an alfajar inda ƙor'an alfajar kana mashahuda ƙor'an alfajar shi ma karatu ya ana nihin sallah alfajr yace fa samma fa samma salatu marratan ya kira sallah a wani lokaci ƙur'ani ƙur'anin aka kira shi sallah dan ɗayansu bai yiwuwa sai da ɗaya tare suke ashe yake nunin abin da muka faɗa cewa an raba sallah tsakanin bawa da Allah dan saboda sallah tsin an tsarkake ta da Allah babu shirka a cikinta fa akala mutum zai gane cewa abin da ake nihi nan karatu ake nihi haƙiƙanin raban nan ana nihin zuwa ga rabo cewa mun raba sallah mun raba fatiha tsakanina da bawana ba harfa ba yana nihin ma'ana lafizan ma'anar dan an raba harufan ba tsaka bane aka raba za a ga wani bangaren harufan sun yi wani yawa yace dan saboda suratul hamdi nisfin ta rabin ta suratul fatiha rabin ta yabo ne na Allah rabin ta kuma roko ne da addu'a to da yabo ga Allah da roƙon Allah wannan na bawa ne a nan gurin babu raban lafazi da harufa ba su ake nihi ba bangaren na wannan ta wajen ma'ana kuma iyaka na abudu shine cikar rabin sauran kuma shine sauran na shi bawa da kuma abin da zai roƙa da kuma roƙon da zai yi saboda shi yasa ka mana wannan hikaya kuma rabin malamai suka ce ba wai yana nihin rabi na hakika ba na rabin harufa yana nihin kawai wani juzi'i na Fatiha nawa ne wani juzi'i kuma na wannan nawa kamar da ake ce a taharatu shadur iman tsarki rabin imani ba rabi na hakika ake nihi ba ana nihin kawai wani bangare ne na cikin imani a wata fassarar da malamai suka ta yi dan wani mawaki yana cewa iza iza mitu kana nasu nisfaini shamitu limauti wa muslimin billazi kuntu af'alu idan na mutu mutane sun rabu gida biyu rabin su suna yabo na rabin su suna zagi na kaga nan ba yana nihin an raba jama'a ba rabo na daidai kawai yana nihin wani bangare na cikin su anan da yake cewa fa haula ili abdi wannan kalmomi na bawa na ne a cikin ruwayar muslim cewa fa hazihi li abdi wannan na bawana ne madadin fa ha'ula'i anan ha'ula'i ga masu hankali hazihi kuma ga jam'i na abubuwan da basu da hankali nawawi yake cewa haka ta zo mana a cikin ruwaya sahihi muslim a cikin wani guri an ce fa ha'ula'i li abdi a cikin wannan ruwaya dalili ne akan cewa ihdina da abin da ya zo bayan ta har zuwa ƙarshen sura aya uku ne ba aya biyu ba a cikin mas'alar akwai sabanin da ake ginawa kan cewa shin fatiha tana wannan bismillah tana daga cikin fatiha ko bata ciki mazhabin mu inji nawawi da mazhabin mafi yawancin malamai sun tahi akan cewa bismillah tana cikin fatiha kuma aya ce daga cikin daga ihdina da abin da ya zo zuwa baya aya biracci kenan wanda suka tai kan cewa bismillah tana fatiha su dauke ta a ƙarshe daga ihdina zuwa ƙarshe za su dauka cewa aya biyu ce amma ya ce mazhabin malik da waninsu wanda suke cewa bismillah bata cikin fatiha suna cewa ihdina bayanta da zuwa ƙarshe aya uku ce mafi yawancin malamai suna cewa ha'ula abin da suke ne wannan kalmomin ba ayoyin ba saboda dalilin ruwaya musulmi ke cewa hazi fa haza li abdi wannan shine mafi kyau hanyar da ake hada ruwaya ta biyu in an ce wanda suka ce fa ha'ula imana ha'ula il kalimat an ce fa hazihi shi kuma ana nihin ayoyin wannan ayoyin saboda majazi ne a wajen malamai yana buƙatar dalili al-imam al-khattabi yake cewa ana dalili akan wannan wanda ke dalili akan wannan wanda ba su ganin fatiha wanda ba su ganin cewa bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha dan anan gurin makami ne na rabu mu lura da kyau nan Allah zai ba mu labarin cewa ya raba fatiha gida bi rabi nashi rabi na bawa da a ce bismillah tana daga cikin fatiha bai yiwa a raba babu ita nan gurin ba a kawo ta ba sai aka ce alhamdulillah qala alhamdulillah idan ya ce alhamdulillah bismillah tana da ita za a kawo don gurin rabo ne ba za a kyale ta ba ya ce da a ce haɗabi ya ce da a ce tana ciki da an kawo ta an raba da ita to amma sai aka fara daga alhamdu yake nuna cewa batta daga cikin fatiha malamai sun yi saɓani a kan ita shin cewa tana daga cikin fatiha ko batta ciki ibn abbas abdullahi dan abbas da abi huraira da sa'id ibn jubair da adau da ibn mubarak da shafi'i da ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da abi ubaid da wasunsu suka ce laisata tasmiya min fatihatil kitab bismillah bata cikin fatiha an rawaito abdullahi daga abdullahi bin mugaffal da wasu daga cikin malamai da maganan malik ce akan cewa bata cikin fatiha wadda jama'a suka huddo shi nan gurin akwai wata magana kyakkyawa mai tsada wadda al-imam tsabari ya kawo a wajen wannan matsalar a cikin tafsirin shi da zo tafsiri na fatiha tafsirin bismillah Allah mushi rahama da jin kai yayi tanawulin wannan mas'ala cewa bismillah tana daga cikin Fatiha ko bata daga ciki sai ya kawo wani abu wanda yake karin akan cewa bismillah bata daga cikin Fatiha dalilan daga cikin dalilan da ya kawo kaga akwai wannan dalilin da cikin dalilai masu ƙarfi wanda za a auna a hankali sai ce idan muka ɗauke ta a farko in aka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim akwai tikirari in muka ce bismillah cikin fatiha take wanda littafin Allah bai da wannan tikirarin daga farkon shi har ƙarshen shi babu irin wannan tikirarin an ce bismillah rahmanir rahim ga ar-rahmanir rahim nan ba a je ko ina ba kuma a ƙara maimaita cewa ar-rahmanir rahim me fa'ida shi me fa'ida shi a kawo shi akan wannan gurin wanda kawai babu wani abin da ya shiga tsakani yace akwai inda ake tikirari amma inda adda kai fa'ida ma'ana ta sauya kaka ka mana hujja cewa yawan fa bi ayyi ala rabbikum tukazzibun fa bi wannan da sauransu masu yawa wannan da kai taujihin da ake musu da kai ma'anar da take dauka akwai wani abu da ya shiga tsakani wanda kowanne yana da alaka da wani amma nan gurin kawai Allah ya ce bai fasaha ba ta yi daidai ba a ce Allah da ke magana mafi fasaha a samu tikrari mara fa'ida anan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kuma a ce arrahmanir rahim a ƙara karrara abin da aka faɗe shi kuma tana tare da ita wannan mafi girman dalili na ji al-Imam Tabari akan cewa batta daga cikin suratul Fatiha an kawo ta ne don tabarruki Allah ji kan al-Imam Tabari littafin shi na tafsiri duniya ce ta ilimi kowane ilimi da ka sani a ciki babu abin da ya bari ba abin da ya bari Allah mashi rahama da jin kai wanda yana da cikin littattafan da tahiyar da muke darasin da muke akwai janibin da ina da niyyar yin shi sai mun kai tana yiwuwa ko bana ko cikin azumi mu dauke shi janibin tafsiri tafsiri shi ma wanda ya dace da ɗaliban ilimi ba tafsiri na awamun nasu ba wanda a ciki za a yi istikharajin ma'anoni da mu'jiza da gane meye ma alqur'ani dan saboda matukar ba ilman mukan da ke cikin qur'ani ba kuma ga sunan manyan tafsirai wanda an yi musu hidima an yi musu tsari dukkan su in dai mutum zai bibiye su matsala dai kawai da malaman da ɗaliban ƙiwu ya karantawa dukkansu manya-manyan littattafan nan tafasir ƙin wannan da zan karanta su duk wanda zan karanta in sauke shi sai na yi alamun duk inda za a yi tafsiri ga inda ake bukata a tafsirin ibn kasir tafsirin ɗabari tafsirin wannan dukkan wasu zamakshari da tafsirin waye dukkansu akwai abubuwa ƙarƙashin tafsirin kowace aya gwalagwale na ilimi da suke huddawa wanda suke huddo alkur'ani kyararraka ga musamman ma al'imamu ɗabari shi ne uwa a cikin wannan janibin insha Allah yana cikin niyyar mu in Allah ya samu na cikin masu rai mu samu wani lokaci mu sa mushi tafsirin alkur'ani musamman da tafsirin abdullahi na gwandu rahimahullahu ta'ala babu na hadisi na 818 al-imam yake cewa haddasana abdullahi ibn muhammad nufaili أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكهول عن محمود بن ربيع عن أبارة بن سامت قال yake cewa kunna khalfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr mun kasance muna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar asuba fa qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta karatu fa saqulat alaihi alqira'a karatu yayi mishi nauyi falamma faraga kenan gurin yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ayata kizawa yayin da ya gama alaihi salatu wassalam ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum me yiwa kuna wannan karatu a bayan liman kinku nan wani babban wa'azi yake nuna mana garda da ba a san faduwa ga annabi alaihi salatu wassalam ya fada amma kuma sai a ƙarshe ma da aka gama yake ce musu la'allakum taqra'una khalfa imamikum me yiwa kuna karatu bayan liman kinku kunna na amma muka ce eh haka ne yace hazzan naf'alu haza yace zube muke karantawa haka ya rasulullah ya ce la tafa'alu ma'ana suna nihin da gaugawa ne muke ba tartili ba ne muke sai ya ce la tafa'alu kakku aikata illa bi fatihatil kitab sai dai fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra biha dan ba sallah ga duk wanda bai karanta ta ba kaga nan ya nuna cewa hamma mamu da ke bayan liman wajibi ne karanta fatiha a boye ita kadai maganar mazhabin Abu Huraira kamar yadda ya gabata Khadabi yake cewa wannan hadisin bayani ne kyarara akan cewa Fatiha wajibi ne akan mamu akan liman duk ɗaya ne ya bayyana karatu ko ya ɓoye sanadin shi mai kyau ne babu suka a cikin shi sai ya ce anan gurin inji Azim Abadi ya ce nike cewa karatu bayan liman karatu bayan liman a cikin inda ya sirranta da cikin inda ya bayyana wannan shine mazhabi na gaskiya kuma gare shi Shafi'iyyah da Ishaq da Auza'i da Laysu bin Sa'ad da Abu Saur kuma haka urwata bin zubair da sa'id bin zubair da hasan al-basri da makahuri suka tai al-imam al-bukhari cikin juz'ul qira'ati khalf al-imam yake cewa hasan da sa'id bin zubair da maimuna bin mihran da wasu da dama wanda ban iya kirga su ba cikin sahabbai da malamai suna cewa ya qara'u khalf al-imam wa in jahara zai karanta bayan liman da fatiha ko ya bayyana kala yake cewa a cikin shi umar bin al-khattab yake cewa iqra'a khalf al-imam kai karatu bayan liman ya ce wa in ta ƙala ya ce na'am ko da ya yi karatu shi liman ƙin ko ka yi karatu kai liman ƙin ya ce na'am ko na yi karatu ni liman ƙin ka karanta haka ubayyi bin ka'ab da huzaifa bin liyaman da uba da allah ya da su suke ambata haka daga aliyu bin abi talib da abdullahi bin amri da abi sa'idin al-khudri da da yawa da dama cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam ya ce zahirin wannan hadisin yana ba da izini da cewa a karanta fatiha duk ɗaya ne liman ya bayyana ko bai bayyana ba ga wanda ke bayan shi ibn hibban ya hudu hadisi a cikin sayin shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a taqra'una fi salatikum khalfal imam wal imam ya qara kuna karatu ne bayan liman in ku liman in yana karatu suka ce eh sai ce fala tafa'alu kakkoi aikata wal ya qara ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsihi dayan ku kawai ya karanta fatiha a cikin ran shi wanda ɗabarani ya hudo shi cikin ausar da imamul baihaqi abu da razak ya hudo shi amma a matsayin mursal hadisin mas'ala cewa da take sanannen mas'ala bukhari ya hudo cikin juz'ul qira'a yace yahya ibn ibn yusuf ya ba mu labari yace abdullahi ya ba mu labari daga ayuba daga anas yake cewa annabi yayi sallah da sahabban shi yayin da ya gama sallar shi sai ya huskanto shi da huskarsa yace kuna karatu ne a bayan liman suka yi shiru sai da ya faɗa so uku sai wani ya ce eh muna aikata ma'aikin Allah sai ce to kada ku aikata sai fatihatul kitabu a cikin ranku wanda munziri ya ce hadisi ne hasan mas'alar dai mamu zai karanta fatiha ba zai karanta mas'ala ce mai ƙarhi shi wannan malam al-imam azim abadi ya tafi akan cewa wajibi ne kamar mazhabin abu huraira sawa'un ya bayyana ko bai bayyana ba dole ka karanta fatiha a ranka kuma wanda suke tahiya kamar su malik cewa inda ya bayyana zaka kyale ka saurara inda ya asirta ne zai karanta su ma suna dalilansu da hujjojinsu wanda ba lokacin karanta su hadisi na 819 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala حدثنا ربيع بن سليمان الأزدي أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الحسين حيثم ابن حميد أخبرني وكما حدثني زيد بن واكد أم كهول أن نافي بن محمود بن ربيع الأنصاري قال نافي نافي يكي تيوا أبطأ أبادة عن صلاة الصبح أبادة يا بات لوكتي غمي رسالة أصبع يا يجن كيري فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة سي أبو نعيم شيني من كيران صلاة سي تاد صلاة fa salla abu nu'aymu bin nas sai abu nu'aymu yayi salla da mutane wa aqbala ubada wa ana ma'ahu ubada sai ya fuskanto ina tare da shi hatta su fina khalfa abi nu'aym sai da muka yi sahu bayan abi nu'aym wa abu nu'aym yajharu bil qira'a abu nu'aym yana bayyana karatu yace fa ja'ala kenan nan gurin liman kin shi da yayi jinkiri sai ya shiga shi ladan ya ja fa ja'ala ubada ya qara'u bi ummul qur'an sai ubada ya fara yana karanta fatiha falamman sarafa qultu li ubada yayin da ya tahiye shi liman sai na ce ma ubada sami'tuka taqra'u bi ummul qur'an wa abu nu'aym yajharu naji ka kana karanta fatiha kuma alhali ko liman kinmu abu nu'aym yana bayyana karatu kala sai ce ajal eh haka ne salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salawat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu cikin wasu salloli allati yajharu fiha bil qira'a wadda ake bayyana karatu kala sai ce falta basat alaihi alqira'a sai karatu ya rikice ma annabi sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa yayin da ya gama aqbala alaina bi waji sai fuskanto mu da huskar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ta qara'una idza jahartu bil qira'a shin kuna karatu idan na bayyana karatu fa qala ba'duna sai wasu mu suka ce inna nasna'u zalika mu muna aikata haka ya ma'aikin Allah kala sai ce fala ka ku yi haka wa ana aqulu mali yunazi'un alquran ni ina cewa me yasa ake jayayya da ni game da karatun qur'ani ina karantawa wani yana karantawa a bayyane yace fala ta qara'u bi shay ta qara'u bi shay'in min alquran idza jahartu illa bi ummi alquran ka ku karanta wani abu na karatu in na bayyana karatu sai dai fatiha dalilan suna daga cikin dalilan da suke nuna cewa ana bayyanawa ana karanta fatiha a rai ko da inda liman ya bayyana karatu ne hadisan suna da ƙwari suna da yawa kuma sahihai ne zan saboda wanda suke cewa ba a karantawa ba a karanta fatiha suka ce ai annabi abin da ya hana cewa idan liman ya bayyana kakka bayyana kakka karanta abin da ya hana kai ka bayyana amma ka asirta ka ɓoye a ɓoye babu wata jayayyar da zaka ma liman cewa ka ɓata mishi ka rikita mishi karatu kenan babu illar ta gushe ita illar wannan ta cewa za a bata maliman karatu idan ana bayyanawa a inda a inda yake karatu idan yake bayyana an ana karatu hadisi na 820 al-imam yake cewa hadathana ali ibn sahal ar-ramli akhbarana al-walid an ibn jabir wa sa'id ibn abdul aziz yace wa abdullah ibn al-ala amma kahud an ubada nahu hadisu rabi ibn sulaiman qalu suka ce fa kana makahul ya qara'u fil magharibi makahul ya kasance yana karatu cikin magariba da lisha da asuba da fatihatul kitab cikin kowace raka'a a sirrance makahul yace iqra biha ka karanta da ita fi ma jahara bihi al-imam inda liman in ka ya bayyana karatu idza qara'a bi fatihatil kitab idan ya karanta fatiha wasa kata ya kyale sirran sai ka karanta ta asirce kai ma fa in lam yasukut ma'ana wasu akwai wanda suka tai akan cewa liman kin idan ya karanta fatiha to yayi wani dan shiru shurukin da zata baku dama ku karanta Fatiha da gaugawa dada sai ya dauki wannan sura ya ci gaba yace idan ya kyale ka karanta Fatiha idan bai yi wannan sukut kin ba sai kuma fa yace fa illam ku iqra biha qablahu ka karanta ta gabanin shi wa ma ahu ko tare da shi wa ba'dahu ko bayan shi la tatrukuha ala kulli halin kakkabarta akan kowane hali kakkabar karanta Fatiha saboda gudun wancan maganar da annabi ce la salatu liman yaqallam yaqra fiha fatihatil kitab amma 'yan wancan janibin sai su ce ai ka karanta fatihatul kitaba inda ya asirta raka'a wannan biyu na ƙarshe da ya asirta ka ka karanta fatiha sallar dai ta samu fatiha dan ai ba annabi ba ce ai la salata liman lam yaqra fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab kawai ce ai wanda ba a karanta fatiha a cikin ta ba kai kuma nan ka karanta a cikin ta a cikin biyu na ƙarshe da ya karanta kenan nan hadisin wancan na cewa la salata ba zai shahe ka ba tunda ka karanta a biyu na ƙarshe matsala ce wadda sabaninta ba karami ba ne har littattafai magabata da malamai da suka zo baya kun ga bukhari ma yi littafi guda a kanta matsala ce wadda take kawai illa iyaka abinda mutum ya fahimta na karkashin hadisai ya ɗauke shi ya aiki da shi hadisan kowane janibi yana da hadisai kuma masu ƙarfi hujja mai ƙarfi mai ƙwari wadda ba ta yadda ba ce wadda wasu cikin sahabbai sun ɗauke ta suna aiki da ita wasu cikin sahabbai sun tahi akan akasin haka nan to kawai illa iyaka mutum iya abinda binciken shi ya bashi da fahimta shi cewa kaza shine na daidai saboda dalilai sai ya dauke shi yayi aiki da shi anan yace malaman shafi'iyya sun yi sabani wajen karanta Fatiha shin za a karanta ta ne inda liman yayi shuru ko lokacin da yake karatu zahirin hadisai cewa zai karanta ta ne inda liman yake karatu kuma ku karanta tare ko kuma lokacin sukutul imam in amkana a hudu amma shurukin liman in yayi shurukin ku karanta shi yahi dacewa yace kun fa'ilu zalika akhadha bil ijma wanda yayi wannan in wannan ta samu liman in ku ya tahi akan wannan fahimtar ya muku haka to ijma'in malamai kun huta daga cikin sabanin to amma matsalar liman kin da zai shiru kin wannan haku karanta fatiha shine yana da wahala in dai ba ya karanta ya fahimci hakan kin ba kuma kuma kun san haka ya muku bayani yace wa amma atiyadu qira'ati halil qira'ati al-imam al-fatiha fa qara hawli qira'ati li-sura fa falaysa dalilun bil kull barja ajrun wa sunnah amma karanta ta mutun ya saba karanta ta halin da liman yake karatu yake karanta fatiha ko kadai yace ba tilas bane tana biya mishi bukata a ta kowane hali sabanin dai kamar da muka gana mai yawa ne mai abun nan ne nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada shi wannan littafi akwai hadisi guda to inda an gan shi a nuskata wannan babu wannan na 825 haddasa na ali ibn sahalun ramli ba shi bane muka yi shi ne aka yi mana a ƙarshe wanda ake cewa fa illam yaskutu iqra biha qabla huwa ma huwa ba'dahu la tatrukha ala kulli hal a a sama kenan tsallake shi ne aka yi ya a gashi shi ma mun yi shi shine zancen obada da aka yi sallah bayan shi liman bayanan da ladan ya shiga gaba aka yi sallah shine shi ma an yi shi eh ba shi ba ne a wannan na 800 haddasa na kutaiba wa bin sar قال حدثنا سفيان عن الزهري شيني عن محمود بن ربيع عن عبارة بن سامت يبلغ به النبي yana isar da hadisin zuwa ga annabi ma'ana marfu'i ne kala yana cewa la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitab ba sallah ga duwan da ya karanta fatiha ba eh fasaidan da abin da ya sama sufyan yake cewa liman sallawa hadahu ga wanda ya sallah shi kadai ake wannan magana kenan sufyan nan yayi taujihin hadisin zuwa ga cewa ga mutum ɗaya ke nihi ba mamu ba mamu kuma shi liman ya ɗauke mishi karatu shine hujjar da sufiya ne yake nihi da wannan hadisin ya zo cikin dogon bayani da aka yi